بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka wannan safiya ta alhamis 22 ga watan sha'ban shekara ta 1400 da arba'in da ɗaya da ya daidai da sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihissalam za mu yi darasi na farko a cikin alkasidatul muhammadiyya ta albusiri wato muhammad ibn sa'id al-busiri wanda ya rubuta alburda da alhamziya da kuma kasidar da muka karanta a jiya ta alkasidatul mubariya fi salati ala khairul bariya wanda duka dai kasidodin ana jingina su ga reshi ta iya yiwa duka shi ya rubuta su kuma yana iya yiwa ba haka bane tunda babu wani takamammen isinadi sahihi game da tabbatar da wayannan kananan kasidu cewa shi ya rubuta su amma ita alburda da alhamziya wannan babu wani saɓani a kai to saboda haka shafi ɗaya ce baitocinta ba su da yawa muka karanta ta za mu tsayar da rakodin ɗinta sai mu shiga kasida ta gaba mai suna iza kun tafi hammin wa gammin wa karbatin faƙara kitab Allah tanju min alhammi sau da aka rarraba su suna za a yi tunda kusan ba su da alaƙa da yake ita iza kunta kusan ba a faɗi waye ya rubuta ta ba baitoci ne wani lokaci a jingina su ga al'imamu shafi'i wasu ce sai na ali ibn abi talib wasu su faɗi dai maganganu da yawa haka almuhim ba ita magana dai ba dole sai ka san mai ita ba a kyawunta da kuma fa'idarta ake kallo da kuma darussan da ke ciki يأتي القصيدة المحمدية للإمام البوصيري رضي الله عنه أنا قصيدة أنا جنجناتا زواج سنة محمد لقى محمد وأنا النسبة المحمدية وتتا النبي محمد ودأك جنجناك سنة النبي محمد saboda ƙasida din ta buɗe da suna annabi muhammad kuma ta rufe da shi har ƙarshe akwai ambaton annabi ya maimaitu shi yasa aka nasittata zuwa ga shi annabi muhammad ko sunan domin yabo ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim muna farawa tare da neman taimakon allah mai cikakkiyar rahama mai cikakken jinƙai Allah ya daɗa salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama alkarim mai karamci. Ya fara da cewa Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد خبيت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم محمد ذكره روح للأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الجمات والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم za mu ji muhammad muhammad muhammad wannan shi yasa aka nasabta ta zuwa ga muhammad muhammad za mu ga dukkanin farkon sadrul bait ya bude da muhammad haka kowane ajizul bait farkonsa shi ma ya bude da ainihin wato muhammad wanda ka nuna maka ƙauna da soyayya da shi mai wannan ƙasida yake da ita ga ainihin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ko ya maimaita sunan nan kawai shi kaɗai aika fa sharafan ya isa ya zamo daraja wa madahan wa sana'an da yabo ga ainihin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata mutane su himmantu da shi domin suna cewa man aksara zikira shay'in a habba duk wanda ya yawaita ambaton abu to zai so shi sannan haka kuma man ahabba shay'an aksar zikirar duk wanda ya so wani abu to zai yawaita mi zai yawaita ambatonsa an gani? to za ga cewa a baitocin inajin za su kai ashirin ko? za su kai baiti goma sha shida to kaga sha shida sau biyu nawa kenan talatin da biyu da kaga ya maimaita suna annabi sallallahu alaihi wasallam su talatin da biyu wannan ya nuna ƙaunarsa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce muhammad shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a sharaful arabi shi ne mafi ɗaukakan larabawa jam'u arab an ce arab wato jam'i ne arab wasu na kiran shi jam'ul jam'i domin arab jam'i ne na arabi mufradi shine arabi arab sai zan jam'i wasu kuma na cewa ismul jam'i ne arab jam'i to akwai dai sabani wurin malaman lugha shin arab jam'i ne ko ismul jam'i ne to in man ɗauka cewa ismul jam'i ne sai zan al'arab shine jam'in arabi an gani wal'ajami da kuma bobayi duk wanda ba balarabe ba to sunansa ajimi eh bobawa yawwa saboda haka annabi shine ya fi su ɗaukaka gaba ɗaya muhammadun annabi muhammad khairun shine ya fi alkhairi man yamshi ala kalami ga duk wanda ke tafiya ala kalami akan kafa duk wata halitta mai tafiya akan kafa to annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya fi alkhairi akan ta ya ambaci kafa saboda galibi halittun da ke tafiya da kafa su suka fi yawa ba wai dan ya fitar da waɗanda su ma ba sa tafiya da kafa ba a hatta waɗanda ba sa tafiya akan kafa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi su alkhairi muhammadun annabi muhammad basitul ma'rufi mai yalwar alkhairi al-ma'ruf shi da aikin kwarai alkhairi to basitun annabi mai shimfiɗa al-ma'rufi alkhairi ne jami'uhu kuma mai tattara shi ne annabi ya tattara duk wani alkhairi ba wani alkhairi da zaka dauko wanda babu shiga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sahibul ihsan shine ma'abuci kyautatawa wal karami da baiwa in kana neman kyauta da ihsan kyautatawa daga ahsana yuhsinu ihsana an gani yawwa to annabi sallallahu alaihi wasallama shine yafi kowa kyautatawa saboda kamar ihsani ya zan aboki gare shi ana kowane lokaci ka nemi annabi to zaka same shi akan kyautatawa wal karami da yawan kyauta kyaututtuka muhammadun annabi muhammad tajo rusulillahi rusulillahi bi iskani si saboda baitin ya tsaya to annabi muhammadu shine kambe na manzannin allah kambe shine hula da ake ɗorawa sarakuna saboda ƙawa shine attaju a larabci ana kiransa kambe da hausa to manzon Allah shine kambe na manzanni ma'ana shine ado shine kawa na manzanni gaba daya qatibatan gaba ɗayan su Muhammadu annabi Muhammad sadiqul aqwali mai gaskiyar zantuttuka ne wal kalimi da kalmomi al aqwali jam'u qawli wal kalimu jam'u kilma to annabi sallallahu alaihi wasallama mai gaskiyar zantuttuka ne maganganu wal kalimi da kalmomi ba za ka taɓa jin wata magana manzo Allah ya faɗa kuma ka lalaba eh ka isko wai ba gaskiya ba ce Muhammadu annabi Muhammadu sabitul misaqi mai tabbata ne game da alƙawali annabi in yi alƙawali da kai to zai tabbata akan wannan alƙawali sabitun daga sabata ne yasbutu subutan eh hafizu hukumar manzon Allah mai kiyaye alƙawali ne baya saba alkawali sallallahu alaihi wasallam muhammadun annabi muhammadu tayyibul akhlaqi mai dadin halaye ne babu wata babu wani hali eh na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda zaka ce wai bai da kyau babu shi washiyani da kuma dabi'u jam'u shima washima ita ce hiya at-tabi'a an gani yawwa ana nufin ɗabi'a to haka annabi sallallahu alaihi wasallama mai kyawun ɗabi'u ne da halaye yan ce al-khalaqu sune halaye ashiyamu sune ɗabi'u al-akhlaq halaye waɗanda ainihin mutum ya nema ta fuska ƙoƙari kamar gaskiya yawan kyautatawa haƙuri juriya a ga wannan ba da su ake halittar mutum ba mutum shi yake iktisabinsu to do ta siffa wadda a haka ita ake kira alkhaliƙa kan gani yauwa saboda haka wa'annan in ka tattara su sai su baka ma'anar al'akhlaq shi kuma ashiyam ɗabi'a ce wadda haka aka halice shi da ita akwai ɗabi'un da ake halittar mutum da su to shine ashiyam wa'inda mutum ya nema da kansa sai a kira su al'akhlaq muhammadun annabi muhammad khubbiyat an garwaya tilatuhu lakar halittar sabin nuri da haske bishe sadakatun kare shi sai ka ga yana haske da ya yi magana sai ka ga haske na fita daga haƙoransa shi ne hubbiyat ai muzzijat an garwaya tuhu lakar halittarsa mina nuri daga haske domin dukkaninmu daga turɗa aka halicce mu muhammadun annabi muhammadu lam ya zalbe gushe ba nuran yana haske min alƙidami daga gabaci wannan yana ishara ne zuwa ga hadisin jabir a hadisin jabir da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce awwalu ma khalaqa Allahu nura nabiyika ko nuru nabiyika wai farkon abin da Allah ya fara halitta shine hasken annabinka ya jabi wannan hadisi hadisi ne wanda bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yana tabbatar da cewa shi annabi muhammad ba ainihin cikin zuriyar ma annabi adam yake ba dama tun kamin a halicci annabi adam akwai shi asalinsa haske ne an gani sau da haka halittarsa daban take da sauran halittar banu adam to sai sun ka dinga kafa hujja da wannan hadisi awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyyika wai farkon abinda Allah ya fara halitta shine hasken ubangijinka ya jabiru ya kai jabiru to sai malamai suka bi diddigi suka tabbatar da cewa wannan hadisi lam yasbut bai inganta ba wasu sun jingina cewa hadisi ne ma na ƙarya an gane ko abinda manzo Allah ya ce ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban 'ya'yan banu adam wanda da baya cikin banu adam to ba zai faɗi cewa shi shugaba ne a cikin banu adam kuma ya ce kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ce da su ni dama mutum nake kamar bashar yadda aka hali mislukum irinku kaga da ya nuna halitta annabi muhammad tana da bambanci da sauran halittar mutane kaga da ba zai yi wannan magana ba tun da ya ce mislukum yana nufin fil khilqa wajen kasantuwarku ta fuska asalin halitta an gani to wannan shi ne saboda haka wannan kuskure ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama haske ne dama akwai shi tun da dadewa tun kamin duniya ma wannan bai tabbata ba a cikin nusus na shari'a ya ce muhammadu annabi muhammad hakimin bil'adali mai hukunci ne da adalci baya zalunci zu sharafin annabi kuma abuci ɗaukaka ne da daraja muhammadu annabi muhammad ma'adinul in'ami shine mabubbugan ni'imomi walhikami da kuma hikimomi muhammadu annabi muhammad khairu khalqillahi shine mafi alkhairin halittun allah min mudarin kuma ya fito ne daga banu mudar dangin mudar na larabawa muhammadu annabi muhammad khairu rusulillahi shine mafi alkhairin manzannin allah kullihim dukkanin manzannin muhammadun annabi muhammad dinuhu addininsa haƙƙun gaskiya ne na dinu bihi da shi muke addinantuwa da shi wannan addini na annabi muhammad ma da shi muke addinantuwa da shi muhammadun annabi muhammadu mujmilan mai tattarawa ne ya mujmilan mai tattara dukkanin wani abu ne da ake bukata na daraja haƙƙan kuma da gaskiya ba ƙarya ala alami akan wani babban dutse ko akan wata alama ma'ana abin da yake nufi shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tattara duk wata ni'ima duk wata daraja maɗaukakiya wadda ta haura ma dutse yadda kake ganin dutse da girma to darajojin annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiya sun fafi hakan yawa sun kunshi abinda dutse ya kunsa sama ga na dutse muhammadu annabi muhammad zikiruhu ambatun sarauhun hutawa ne shine ma'anar rauhun li'an fusina ga rayukanmu duk wanda ka san ya huta to shine ya dinga ambaton annabi muhammad muhammadun annabi muhammad shukuruhu godiyarsa fardun farilla ce alal umami akan al'ummomi wajibi ne ga al'umma su gode wa manzon Allah saboda dalilin shi suka samu alkhairin duniya da lahira muhammadun annabi muhammad zinatul duniya shine kawa ta duniya wa bahajatuha kuma shine kyalkyalin duniya ba da annabi muhammadu ba da duniya ba ta yi kawa ba da ba ta yi wani kyalkyali ba muhammadun annabi muhammad kashiful gummati shine mai yaye damoyi wa zulami da kuma duffai na bata duk wata damuwa in ta same ka nan yana magana akan tawassuli in kai tawassuli da shi to damuwar taka takan yaye to in tawassuli ne wanda yake ja'iz wannan babu iskali kamar nema addu'ar annabi lokacin da yana rayi ko ko tawassuli da yi mai salati ka roƙi Allah Allah shi yayi maka damuwa wannan ba komai amma a yi tawassuli da annabi ko a roƙi annabi shi yayi wata damuwa to wannan bai tabbata ba muhammadun annabi muhammad sayyidun shugaba ne tabat manaqibuhu darajojinsa kuma sun yi kyau manaqibuhu jam'u manqaba muhammadu annabi muhammad sagahu Allah madaukakin sarki sagahu rahman Allah mai rahama ya kinsa masa ko ya kera shi dama asiyaga shine kira an gani yawwa ka kera abu to shake kira asiyagatu to Allah mai rahama ya kera manzon Allah bin ni'ami tare da ni'imomi daban-daban haka na asiyaga yaka iya daukar kawa yawwa abinda ka kawata to ana kiran wannan siyaga to zai iya daukar sagahur rahmanu bin ni'ami Allah mai rahama ya ainihin ƙawata shi da ni'imomi daban-daban kowane ka fassara zai iya ɗauka muhammadin annabi muhammad safwatul bari shine zaɓin allah mahalicci shine albari safwa shine zaɓi albari na mai halitta wa khiratuhu kuma shine abin zaɓinsa duka yana nufin safuwa zaɓi khaira shi ma yana nufin zaɓi illa safuwa yakan bambanta da khiyara domin safuwa shi ne zaɓi wanda babu wani datti a ciki babu wata ƙazanta a ciki abinda kattace bayan kattace kattace karere kaware mara kyau sai ka zare wanda bai da illa komai ta wannan shi ake kira a safuwa muhammadun annabi muhammad bahirun mai tsarki ne min sa'iri tuhami daga dukkanin sauran tuhumci tuhumci da ake yi ko tuhumar ƙarya ko tuhumar yaudara ko tuhumar zalunci manzo Allah duka ya karkaka akan wannan muhammadun annabi muhammad dahikun mai dariya ne liddaifi ga bako mukurimuhu kuma mai karrama bako ne muhammadun annabi muhammad jaruhu makwabcinsa wallahi ine maka rantsuwa da allah lam yudami ba a wulakanta bakon annabi ba wai shi ya wulakanta bakon ba a'a babu ma wasu waɗanda za su zo su iya wulakanta bakon annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma makwabcinsa dama kalmar aljar tana iya ɗaukar duk wanda ya kusance ka zai iya ɗaukar makwabci zai iya ɗaukar bako zai iya ɗaukar aboki zai iya ɗaukar wanda kake tare da shi kalma ce mai faɗi to duk wanda yake makwabci ne tare yake da manzon Allah lam yudami ai lam yuhqar ba a wulakanta shi Muhammadun annabi Muhammad tabati duniya duniya ta yi daɗi bi bi isatihi a dalilin aiko shi da manzanci muhammadun annabi muhammad ja'a ya zo bil ayati da ayoyi wal hikami da hikimomi ma'ana ya zo da mu'uzizoji sannan kuma ya zo da hikimomi daban-daban muhammadun annabi muhammad yau ba'asin nasi ranar da za a tashi mutane to shafi'una mai ceto ne gare mu muhammadun annabi muhammad nuruhu haskensa alhadi mai shiryarwa ne mina zulami daga dufai muhammadun annabi muhammad ƙa'imun lillahi tsaye yake mai tsayuwa ne a dare ya yi wato yana kiyamun laili lillahi saboda Allah zo himami annabi muhammad ma'abuci himmomi ne himami jam'u himmatin annabi ma'abuci himmomi ne muhammadun annabi muhammad khatimul lirrusuli shine cikamakon manzannin Allah kullihimi gaba ɗayansu wannan ita ce alƙasidatul muhammadiyya wadda shi al-busiri ya yabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ita a cikin wayannan baitoci Allah ta'ala ya taimaka ya kuma ba mu ikon fahimtar abin da muka karanta yawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh